الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن أوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغا وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا برنم مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دا دلي هدو دا أربعين دا بيو وان دي زو دي دي دا goma ne ko sha ɗaya yau sha hudu ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allahu ta'ala kamar yadda aka saba duk shekara mun taru ne domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin bolari cikin fadar jihar gombe a kafin mu fara tafsiri akwai 'yan jawabai kaɗan wanda muke so mu gabatar a na farko dai muna buƙatar duk waɗanda suka halarci tafsiri daga cikin mata da a ji tsoron Allah ya zamto babban abin da ya kawo mu shine mun zo ne mu ji abin da Allah ya ce na halal ni ƙoƙarin mu je mu aikata mu ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana na haramu ni ƙoƙarin kauce masa da bauɗe masa da waskace masa sannan mu zamto masu nutsuwa da kuma kama kai lokacin da aka zauna ana ainihin wato tafsiri saboda Allah ya umarci muminai da cewa idan ana karanta alkur'ani to su yi shiru su nutsu idan suka yi shiru suka nutsu to za su rabota duniya da lahira muna fata wannan nutsuwa da wannan sauraro na basira ya zamanto sanadiyar samun rahamar mu da mu da ku baki daya abu na uku shine akwai ka'idoji ga malamai ko kuma mu ce jami'anmu na hizba za su ci gaba da kulawa da shiga da fita da motsin kowace daga cikinku ku yi haƙuri ku ba su haɗin kai wajen ganin cewa wannan tafsiri ya gudana tun daga yau da za mu fara har zuwa lokacin da za a rufe wannan tafsiri saboda al'umma ba ta zama babu doka babu ka'ida duk abin da ya rugurguza mu ya rusa mu shine rashin bin doka da rashin bin ka'ida mutum a ce masa yayi ya ce ba zai yi ba a kuma ainihin wato hana shi ya ce ba zai hannu ba to da haka ku yi hakuri idan suka ce gyara ki gyara sun ce tashi wanci ki koma can ki tashi matsa daga inda kike nan ki matsa to wannan shi zai tabbatar da samun cikakken lada na abin da kika zo domin sa da fatan za a ba mu haɗin kai da mu da su baki ɗaya Allah ya taimake mu sai abu na uku ko na hudu wanda shine kusa da na ƙarshe insha Allah ta'ala tafsirin zai ci gaba da gudana kamar yadda aka saba na farko dai ya zamanto tafsirul qur'ani bil qur'an fil ghalib ya zamanto hine umda wato ya zama hine babbar madogara na mutassara qur'ani da qur'ani idan akwai wasu ayoyi da suke da alaka da ayoyin da za mu ainihin wato goya su akan ayoyin da muka karanta to za mu ci gaba da kawo su da izinin Allah wani lokaci ni na kawo alaramma ya ɗauko wani lokaci kuma alaramma ya shinshino kanshin ayar ya ɗauko ta koda ni ban ambata masa ita ba haka tafsirin zai ci gaba da gudana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan shi ne a'ala maratibin tafsir wato tafsirin da ya fi kowanne martaba da kima a gurin malamai shine a fassara qur'ani da qur'ani sannan za mu iyakacin kokarinmu wajen fassara qur'ani da sunnoni da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantattu tabbatattu waɗanda suka zo daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala abu ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu yi kokari wajen wannan kuma zai zamanto mu yi kokari wajen tantance da kuma tace dukkanin hadisin da za mu kafa hujja da shi a wajen fassara wata aya ko kuma wasu magana da muke so za mu yi wannan shine idan wannan ya dan citira ma'ana mun laluba ba mu samu wata aya da za ta goyi bayan wasu ayoyi da aka ja ko hadisai ba to za mu ga menene malamai suka ce dangane da fassara waɗannan ayoyi da kuma ɗakowa daga gurinsu musamman malaman sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sa'annan mu biyo bayansu da tabi'ai da tabi'u tabi'i za mu ƙoƙari wajen kaucewa tafsiri na ra'ayi da kuma son zuciya gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hore mana za mu kauce wannan da izinin Allah muna masu fata da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fara wannan tafsiri lafiya mu kama gama shi lafiya ƙofar mu a buɗe take idan an ji mun yi wani kuskure ko an ji mun yi wata fassara wanda ba daidai ba a matsayin mu na ɗalibai ba malamai ba mun ba wa kowa kofa ya mana gyara da izinin Allah kuma muna shirye da mu karɓi gyara komai ƙanƙantarsa komai girmansa muna shirye da wannan insha Allah ta'ala ko da ku gyaran nan na kalma ce ta larabci ko na canza wasali ko ma yaya ne a matsayin mu na waɗanda ba gogaggu a harkar ba matukar aka samu wani kuskure aka yi mana tambihi ga wanda suke sauraron mu ko dai ta kafofin yada bayanai na zamani ko ta gidajen rediyo ko ta gidajen talabijin duka wannan muna shirye da mu karɓi waɗannan gyararraki da fatan Allah ya sa mu daidai ya kuma datar da harsunanmu da bakunanmu da zukatanmu akan daidai Allah maɗaukakin sarki shirye da mu muna addu'a duk wanda za su bada gudunmawa wajen ganin cewa waɗannan tafsirai sun gudana tun daga kan ainihin wato manya-manyan shugabanninmu na ƙasa ko na jiha wanda suke ƙoƙarin ɗaukar nauyin tafsiran nan ana yaɗa su muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma duk waɗanda suka ba da gudunmawa 'yan hizba alaramma masu ɗaukar karatuttuka da kuma 'yan kwamiti na mata da sauransu duka muna addu'a allah ya biya mu ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya kuma haramta wuta cin naman jikinmu to alhamdulillah bara mun kwana a ƙarshen suratun nisa wanda suratun nisa ita ce sura ta uku idan ka kirgo daga ainihin wato a fatiha mun kai ta ƙarshe sura ta hudu kai ko idan ka kirgo daga fatiha mun kai ta ƙarshe har muka gabatar da wasu darussa ba mu shiga sabuwar sura ba a ƙarshe ƙarshen tafsirin mu na bara saboda ba ma so mu shiga sabuwar sura sai bana don haka bana za mu tashi ainihin wato a sabuwar sura ita ce suratul ma'ida wanda suratul ma'ida sura ce ta biyar idan ka kirgo daga fatiha kuma sura ce madaniya bittifaqil ulama sannan kuma tana ɗauke da ayoyi guda 120 daidai sannan malamai suka ce tana karantar da abubuwa kusan guda uku zuwa hudu abu na farko dai tana magana dangane da al'ahakam a shar'iyya tana magana akan wasu hukunce-hukunce da suka shafi ainihin wato rayuwar musulmi kamar hukunce-hukuncen aikin hajji kamar hukunce-hukuncen farauta kamar hukunce-hukuncen al'at'ima wato abinci da nama da dai sauransu da dai sauran wasu hukunce-hukunce sannan tana tabbatar da allantakar Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗe ta cikin bauta sannan tana tabbatar da abubuwan da suka shafi issa da tarihi na banu Isra'il da annabawansu da kuma irin kangara da fandara da bankara da suka yi wa annabawan suka kuma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a albarkacin wannan sura Allah ya mana albarka da irin albarka da ya wannan sura duk abin da za mu ji a cikin wannan sura na alheri Allah ya haɗa ni da ni da ku a cikinsa abinda za mu ji na kuskure ko abin da yake ba daidai ba ko na azaba da Allah ya ambata muna addu'a Allah ya ba mu ikon kauce masa da bauɗe masa Allah madaukakin sarki ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah rama mai Allah ya ci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ai bi ma'ana ya man amantun billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula. Ya ku waɗanda kuka yi imani da cewa Allah shi ne mahalicinku, kuma kuka yi imani cewa addinin musulunci shine addininku shine tafarkinku. kuma kuka yi imani cewa lallai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin ku shine manzon ku Ab- Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas yace idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka kasa kunne da kyau duk abin da kake ka bari ka tsaya ka yi dare ka ji me zai biyo wannan bayan kira yace wala Allah wani abu ne Allah zai gaya maka mai amfani da zai amfane ka duniyar ka da lahirar ka da rayuwarka wala Allah kuma wani abu ne na tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa wanda zai iya cutar da kai a addininka ko a rayuwarki ko a ainihin wato mu'amalarki ko a lafiyar jikinki wannan tsoratarwa ta amfanar da ke wajen kaucewa wannan abu saboda karki afka cikin wannan cutuwa ko wannan matsala don haka dai kira ne wannan na Allah subhanahu wa ta'ala amma khasatan bil mu'minina ya shafi mu'mine ne kadai duk da cewa malamai suna cewa a waɗanda ba sa bin addinin musuma al-mukhatabuna bi furudi shari'a ana musu magana da abin da duk aka ɗora mana na shari'a to da su ake suma ba wai iya mu kadai ya shafa ba amma dai nazbazin kiran ya shafi mu'mine ne kadai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aufu bil uqudi ku cika kullace kullacen ku alƙawuran ku yarjejeniyar ku abinda kuka zauna kuka zartar a tsakanin ku lafazin al'uqud jam'i ne na al'aqadu wato mufradinsa shine al'aqad jam'insa al'uqud lafazin kuma al'aqadu abin da ake nufi da shi shine almisak wato alkawari da za ka ƙulla tsakaninka ko dai da Allah subhanahu wa ta'ala ko tsakaninka da wani daga cikin mutane ko tsakaninka da ainihin wato abokin zamanka ko abokin kasuwancinka shi yasa malamai suka ce cewa a cika alƙawura ko a cika kulle-kulle da aka yi tsakanin juna ba fa kullun siya ba fa abinda aka zauna aka ɗauka aka yi yarjejeniya a kansa to wannan abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinsa ko ya ja hankali a kansa da yawa a cikin alkur'ani ubangiji maɗaukakin sarki ya kulla alkawari da mu a matsayinmu na bayinsa musulmi وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم Mm.
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم Na'am.
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha akhadha rabbuka min bani adama ka tuna lokacin da ubangijinka ya ɗauki alkawari tsakaninsa da 'ya'yan adamu duk ɗan adam duk mutumin da Allah ya halitta a duniya musulmi ne ko ba musulmi ba to sai da suka yi alkawari da Allah kafin durowar shi wannan duniya min zuhurihim tun daga cikin tsatsan gadon bayan iyayensu ma'ana tun kafin a haife su Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari da su min zurriyatihim Allah madaukakin sarki ya ce wa ashhada ala anfusihim wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa musu shaida a kansu me yace musu alastu bi rabbikum ni ba ni ne ubangijinku mahalicinku abin bautar ku ba shin kun yarda kamar tambaya ne kun yarda ni ne ubangijinku ni ne mahalicinku ni ne wanda na cancanta da bauta wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai suka ce tabbas mun yarda kai ubangijinmu ne kai mahalicinmu ne kai ainihin wato abun bautar mu ne subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yace shahidna to mun shaida haka ne kuma mun yi wannan yarjejeniya ne da ku an taqulu yawmal qiyama ai bi ma'ana Allah taqulu yawmal qiyama saboda kada kiyama ta tashi ku ce inna kunna an haza gafilina mu mun manta da wannan alkawarin tsakaninmu da kai ya Allah ma'ana kada Allah ya turo ka dan ka bauta mishi Allah ya turo miki dan ki bauta mishi Allah ya turo ki dan ki biyayya wa dokokinsa da dukkanin abin da ya tsara na rayuwa sannan gobe kiyama kuma Allah ya tambaye ki wannan bautar da wannan aikin da wannan aƙidar da wannan tauhidin wannan sallar wannan azumin wannan aikin duk ayyuka na ibada Allah ya tambaye ki ina suke yake ce Allah ai ba mu yi da kai zamu zan bauta maka ba shine Allah ya kafa wannan hujja da cewa yayi alƙawari da kowa kuma ya ce min bani adama duk ɗan adam gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba tun yana tsatso Allah maɗaukakin sarki ya kulla alƙawari da shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitrati duk wani da da ka gani a duniya ana haihuwarsa ne akan addinin musulunci ma'ana an yi alkawari da shi zai bauta wa Allah Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi tun daga tsatsan mahaifiyar shi tun daga tsatsan baban shi tun kafin ya zama dugon manin ma gaba daya sanda Allah ya alkawari da shi yuladu alal fitra sai manzon Allah ya ce fa abawahu iyayensa ne guda biyu babansa da mamarsa yuhawwidanihi suke mai da hiba yahudi aw yunassiranihi ko suke mai da hiba nasari aw yumajjisanihi ko suka mai da hiba maguji sai manzon Allah ya ce kama tuntaju bahimatun bahimatun jada'a fa hal tukisuna min hamin jada'a kamar yadda ake haihuwar tinkiya lafiya kalau kunnanta daga baya sai ka ganta da tsagaggen kunne shin Allah ne ya tsago mata tun daga lahira ko kuma a duniya aka tsaga mata a duniya aka tsaga mata ma'ana lafiyar ta kalau ta zo duniyan nan ba wata matsala ta tare da ita a nan duniya ta samu to haka duk wani mutum lafiya kalau musulmi ya duro duniya idan ka ga baya musulunci to ya tsinci kansa ne a da'irar da ba a wannan addinin da kuma wannan tarbiyya ta addini amma in ba haka ba to lalle shi musulmi ne kuma musulunci ya kamata ainihin wato yayi da haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato gaya mana banda mu jam- gaba ɗaya da Allah ya alkawari da mu to Allah ya yi alkawari kuma da bani Isra'ila ala rabu وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين ثم وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون جزاكم الله خيرا الله مدوكتين سركيتي وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل tuna lokacin da muka ɗauki alkawari tsakaninmu da banu isra'il yahudu da nasara mun ɗauki alkawari da su menene alkawarin la ta'buduna illa allaha kar ku bauta wa kowa sai allah allah ya alkawari da banu isra'ila akan wannan amma kaga daga ƙarshe sun karya wannan alkawari la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsanan sannan ku kyautata wa iyayenku babu mutumin da yake wulakanta iyayensa irin ba yahude ko ba nasari ba zai taimake ta ba ba zai agaba mata ba har ta koma ga Allah a cikin wahala take da shi babu ranar da zai iya ɗauke mata wahala yasa malamai suka ce duk mutumin da baya mutunta iyayen shi ko ba ta mutunta iyayenta to daidai take da bayahude saboda bayahude ɗabi'arsa ne baya bin iyaye yasa Allah ya ɗauki alƙawari tsakaninsa da su cewa lalle za su kyautata wa iyayensu wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba ko wal yatama wal masaki sannan za ku kyautatawa ma'abocin kusa za ku kyautatawa marayu za ku kyautatawa miskinai wannan ka'ida ce alkawari ne tsakanin Allah da banu Isra'il wal yatama wal masaki sannan wa qulu lin nasu husna idan kun tashi magana da mutane ku faɗa musu magana mai kyau kar kai magana ta harbaci kar ku yi magana ta saban Allah kar ku dinga faɗin magana da take nuna rashin kaɗaituwar ubangiji subhanahu wata'ala وبالوالدين إنسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا sannan wa aqimu salata wa atu zakata ku tsayi da sallah sannan kuma ku bada zakka ku tsayi da sallah ku bada zakka kaga kenan ba yahudi an yi alkawari da shi zai yi me zai yi sallah an yi alkawari zai yi me zai bada zakka kenan wannan sai yake nuna mana duk mutumin da yake musulmi amma yana wasa da sallah to ya ɗauki wata khasla min khisalil yahud ya ɗauki wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in yahudawa saboda su ne Allah ya ce su tsaye da sallah amma suka tsaye da ita kai ma idan ka tsaye da ita to ka ɗauki wata alama ko kin ɗauki wata alama daga cikin alamomin yahudanci shine rashin kula da sallah da rashin kula da ibada da rashin bautawa Allah yadda ya kamata daga mace ta ɗauki wannan to ta ɗauka wa kanta wata alama daga cikin alamar yahudu shi ne waƙimu salata wa atu zaka Allah ya ce sun mata wallaito sai ga kun juya baya illa ƙalilan minkum sai kaɗan daga cikinku wai ba haushe yake cewa na Allah ba sa ƙarewa ko sai kaɗan daga cikinku kuka cika wannan alƙawari kuka yarda da abin da muka yi yarjejeniya da ku kuka ainihin wato aikata wa antum mu'riduna kuna masu kau da kai da bujirewa Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya kulla alkawari da ku to kun ga wannan shi ma alkawari ne da Allah madaukakin sarki ya kulla tsakaninsa da Yahudu akan waɗannan dokoki da waɗannan ƙa'idoji da waɗannan ainihin wato al'aqaid cewa sai sun kudirce su kuma sai sun aikata su to amma daga ƙarshe da ke Yahudu tuba babu sai suka warware ainihin wato wannan alkawari to Allah ya sake kulla wani alkawari da su ya وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Allah madaukakin sarki ce wa idza akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka kulla alƙawari da ku la taqtuluna anfusakum la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku Allah ya alkawari da banu Isra'il akan haka cewa kar su zubar da jinin juna amma daga baya sai suka zubar yanzu wannan shi yake nuna ashe duk mutanen da suka ɗauki ɗabi'ar zubar da jini to sun ɗauki hasla min khisalil yahud wata alama daga cikin alamar yahudawa duk mutanen da ya zama aikinsu kidnapping aikinsu kisan kai aikinsu kama mutane su ainihin wato karɓi kuɗin fansa in dai wannan ita ne ɗabi'arsu to sun ɗauko ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'un banza na bayahudi hina la tasfikuna dima'akum sannan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da junanku daga cikin gidajenku yanzu jama'a musulmi yana fitar da ɗan uwansa musulmi daga cikin gidansa ko baya fitarwa yana fitarwa kaga kenan wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ɗabi'u na suwa na yahudawa ashe kenan musulmin kirki bawan Allah baya kashe ɗan uwansa musulmi domin ga ba yahude ma Allah na jan kunnensa saboda ɗabi'ar su ce cewa kar su yi haka amma suka je suka aikata ashe kenan a lokacin da kai ka aikata haka to ka ɗauki wannan ɗaya daga cikin alamomi da suke nuna cewa akwai yahudanci tattare da mutum ko kuma ya ɗauki alama ta ba yahude ko ba ko kuma yahudanci shine la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ya ce thumma aqrartum sannan kuka tabbatar da wannan alkawarin da muka yi da ku cewa lallai ba za ku zubar da jinin junanku ba lalle ba za ku kashe kanku ba lalle ba za ku yi ta'addanci wa al'umma ba kuma a qarartum kuka tabbatar da wannan alkawari wa antum tashhaduna ku shaida ne akan haka ni shaida ne ku shaida ne akan mun yi alkawari da ku Allah sai sake cewa thumma antum haula
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب نعم.
وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Thumma antum ha'ula'i, sa'an nan sai ga ku kuɗin nan bayan mun yi wancan alkawari da ku, bayan mun yi wancan yarjejeniya da ku, ta ƙatuluna an fusa ku, sai ga ku kun dawo kuma kuna kashe kawunan ku, bayan da mun ce kar ku yi kuma kun ce kun yadda kun tabbatar, "Thumma antum ha'ula'i, ta ƙatuluna an fusa ku." Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu daga cikinku daga cikin gidajensu jama'a ku duba yadda Allah ke zargin mutumin da ba musulmi ba akan kisan kai ba musulmi ba ne ba yahude ne amma Allah ke an taya kalmomi na zargi a kansa saboda suna kashe junansu don Allah idan Allah yana zargin ba yahude akan kisan kai da yake wannan irin zargi kuma ya kamata ya yi akan musulmin da yake kashe dan uwan shi wani irin zargi ya kamata a yi akan musulmin da yake kama ɗan uwansa ya fitar da shi daga cikin gidansa ya kai hijeji ya ajiye gidan neman kuɗin fansa wani irin zargi Allah zai yi akan mutumin da yake zuwa anguwa yake satar ƙananan yara da jirajirai a asibiti in Allah yana zargin Yahudawa da irin wannan a matsayinsu na ba sa musulunci Yahudanci suke yi kai da kake musulunci ko ke da suke musulunci wannan irin zargi Allah ya kamata ya yi a kai ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان kuna ainihin wato nuna musu kun karfi ta hanyar ainihin wato zunubi da kuma ta'addanci da ƙetare iyaka saboda haka yan uwa wannan shine kaɗan daga cikin alƙawura to amma da ke Allah yana da hikima yadda ya alƙawari da yan adam tun daga zurriyarsu da kuma tsatsansu na annabi adam suka saba wasu daga cikinsu ya alkawari da banu isra'il suka saba ya alkawari da yahudawa suka saba to sai Allah kuma ya kulla alkawari tsakaninsa da annabawa alarama وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina tuna lokacin da muka kulla alkawari tsakaninmu da annabawa Allahu akbar Allah ya alkawari da tsatsan banu Adam sun saba Allah ya alkawari da Yahudu sun saba ya yi alkawari da Nasara banu Isra'il sun saba amma da Allah ya alkawari da annabawa da ke mutanen arziki ne sai ba su saba ba Allahu akbar yasa mutumin arziki baya saba alkawari mutuniyar arziki ba ta saba alkawari bawan Allah nagari baya saba alkawari duk alkawarin da aka yi da kai to ka tabbatar da cewa ka cika shi shi yasa Allah ya buɗe ayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi ya ku masu imani ku cika alkawari ku cika duk wani abin da aka yi yarjejeniya da ku kar ku saba alkawarin nan na aure ne shi yasa ake cewa aqdun nikah ƙulla aure alkawarin aure in an ba wa mutum mata kar a saba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada wani ya zo ya nema akan neman dan uwan shi la yakhutubu ahadukum ala khitbati akhihi wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd ko la yabi bai'i ba'dukum ala bai'i ba'd wa la yakhutubu ahadukum ala khitbati akhihi manzon Allah ya ce kada wani ku ana tsakiyar ciniki da shi wani kawai ya fado cikin cinikin ba tare da wancan ya fita ba ba tare da wancan ya fasa ba ba tare da ya gagara saya ba kai ka fado ko ke ki fado ke ma a kulla ciniki da ke yau yana daga cikin abin da al'ummar mu take yi a cikin harkar kasuwanci ana cikin ciniki da wani daga an ji cewa kamar bai cancanta ba ko bai kamata ya mallaki wannan abun ba kawai alhaji wane yana zuwa ko yallaɓe wane yana zuwa sai a watsar da wancan kawai sai a kulla ciniki da wancan yan kasuwa suna yin haka dillalan filaye suna yin haka dillalan gida suna yin haka mata a jaura a cikin gida sayar da atamfofi suna yin haka duk wani mutum za ka samu cewa daga cikin mu ana samun masu saba wa Allah ta hanyar warware kulli da aka kulla na yarjejeniya tsakani da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da haka Allah ya ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna lokacin da muka kulla alkawari tsakaninmu da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikimatin dangane da abin da muka baku na hikima da kuma ainihin wato littafi da muka baku lama ataitukum min kitabin wa hikima thumma ja'akum rasulun sannan daga baya sai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin to kuma alkawari kumin alkawari in ji Allah lama ataitukum min kitabin wa hikima thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wanda wannan manzo yana gaskata abin da yake tattare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi kuma za ku agaje ni wajen isar da da'awar Allah wajen isar da sakon Allah wajen isar da abin da Allah madaukakin sarki yake so a yi na bauta mishi la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala sai Allah ya ce wa annabawa a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri kin kun tabbatar kun yarda da wannan alƙawarin nawa qalu aqararna annabawa suka ce mun yarda mun tabbatar kuma za mu aikata abin da kace qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya ce to ku zama shaida ni ina tare da ku a cikin shaidu Allahu akbar saboda haka mutumin Allah baiwar Allah wanda take biyayya ga Allah wanda take so Allah ya raba ta da azaba ba ta yadda ta warware alkawari kowanne iri ne idan aka kulla tsakaninta da wanda suka yi wannan alkawari amma duk wanda ka ga a rayuwarsa ba shi da aiki illa a kulla magana da shi ya warware a kulla yarjejeniya da shi ya warware a yi magana da shi ya warware a yi kaza da shi ya warware to wallahi ya ɗauki ɗabi'a irin ta yahudawa saboda Allah san da ya siffanta su yace allazina ahadta minhum ala ramma summa yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaquna Allah ya ce alladina ahadta minhum su ne mutanen da kake kulla alkawari da ku da su summa yanquduna ahadahum fi kulli marra sannan su zo su warware alkawarin a kowane lokaci wa hum la yattaquna ba sa tsoron Allah sai malamai suka ce ashe daga cikin alama ta rahin tsoron Allah shine mutum ya zamanto baya iya cika alkawari alkawarin nan ko da mijinki ne kuka yi alkawari ne wani ya zo ya ce yana son ki kika ce ni ma ina son ka to wannan alkawari kike wani ya ce ina so na aure ki kika ce ina amince ka aure ni shikenan kin kulla al'aqad kin yarda kin amince idan akwai wani abu da zai hana hikita a'a ban yarda da kai ba ko ba zan aure ka ba ko akwai matsala kaza ko wani abu makamancin haka mutum ya turo magabata a bashi mace kuka ce kun bashi to kun yi alkawari yasa annabi ya ce kar wani ya shigo kuma daga wannan lokaci amma nawa ne aka ba su mata za a aura musu daga ƙarshe wani wanda ya fi su wadata ko ya fi su matsayi ko ya fi su makekiyar mota ko ya fi su zabgegen ofis haka ne ko ba haka ba ko ya fi su albahi mai tsada ko mai tsoka ko ya fi su jari a kasuwa ya duro cikin maganar ya wargaza wancan shi kuma aka dora da shi yasa ba ku rabuwa da jarrabawoyi da matsaloli a cikin aurace auracen ku saboda alƙawuran da kuka warware tsakaninku da waɗanda kuka kulla domin alama ce ta rashin tsoron Allah mutum ya kulla wani abu tsakaninsa da wani ko alkawarin cinikayya ko alkawarin kaza ko alkawarin kaza ya warware alama ce ta rashin tsoron Allah yasa yace wa hum la yattaquna yahudawa abin da yasa suke warware alkawari ba su da tsoron Allah ga suna da tsoron Allah da ba za su warware saboda haka dai ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani auhu bil uqudi ku cika alƙawuran ku kar ku warware alƙawuran ku kar ku warware duk wata magana tsakanin ku da Allah yasa a wani guri Allah ya ce wa aufu bil ahad wa aufu bil ahd na'am innal ahda kana mas'ula Allah ya ce wa aufu bil ahadi ku dinga cika alƙawuran da kuka yi innal ahada lalle alƙawari kana mas'ulan abin tambaya ne wallahi duk alƙawarin da kai wa wani ko kika yi wa wani ko kuka zauna kuka yi idan ba a cika shi ba sai Allah ya tambayi mutum a gobe kiyama innal ahada kana mas'ula alqawari abun tambaya ne alqawari abun tambaya ne yasa malamai suka ce duk mutumin da kaga yana da siffofi guda uku to alama ce ta munafiki ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa yace ayatul munafiki salatu alamomin munafiki guda uku ne a wani guri yace guda hudu ne yace idan haddasa kazaba ko idan yi magana sai yayi ƙarya a ciki wannan alama ce ta nuna cewa shi wannan mutumin munafiki ne akwai munafurci da tare da shi fihi khaslatun min khisalin nifaq yana da alama ko fiha khaslatun min khisalin nifaq tana da alama daga cikin alamomin munafurci sai ce wa idza wa'ada akhlafa idan aka yi alkawari da ita sai ta saba ko wa idza wa idza atmina khana idan kuma aka bata amana sai ta ci amana waɗannan halaye guda uku to lalle alama ce ta alamar munafurci alama ta hudu yace wa idza khasama fajara in kuma wata husuma ta shiga tsakaninta da wata maimakon ta ɗauki fansar iya abin da aka zalunce ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa in aqabtum وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Allah ya ce wa in aqabtum idan an muku wani abin da ba daidai ba an saba muku an zalunce ku an ci amanar ku an muku wata ukuba an muku wani laifi fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ku rama kwatankwacin abin da aka yi muku kar ku wuce gona da iri wala in sabartum Allah Allah ya ce amma da za ku yi hakuri huwa khairun ko la huwa khairul lisabirin wallahi ya fa alheri dangane da masu hakuri ne to shine yace wa idza khasama fajara idan aka yi husuma da ita ta zo mai da martani ta zo ainihin wato daukar fansa to sai ta wuce gona da iri cikin abin da ainihin wato aka yi da ita saboda haka dai wannan kalma ta farko cikin wannan aya tana jan hankalin mu dangane da cika alƙawura da kuma cika dukkanin kulle-kulle da aka ainihin wato yi da juna ko muka yi da junan mu Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a datar da mu Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum an halatta muku bahimatul an'ami dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da ake karanta muku kalmar bahima malamai suka ce dukkanin dabba mara hankali ma'ana dukkanin abin da yake bashi da hankali rago tinkiya alade jaki doki da dai sauransu wannan shi yake ɗaukar ma'anar bahima amma idan aka ce bahimatul an'am wato dabbobin ni'ima to ya shafi ɓangaren dabbobi guda hudu su ne tinkiya da ainihin wato rago ko sa da ainihin wato saniya akuya da ainihin wato tauri sannan raƙumi da kuma ainihin menene raƙuma su ne Allah ya ce thamaniyata azwaj ثمانية أزواج na'am من الضأن اثنين ومن المعز اثنين mm, قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين mhm. na'am Allah ya ce thamaniyata azwaj dangin dabbobi ne guda guda guda takwas wannan rago da rago er, tinkiya wancan tinki abin nan abin nan akuya da taure wancan raƙumi da raƙuma wannan sa da ainihin ومن wato saniya.
الإبل اثنين ومن البقر اثنين Mm.
قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Mm.
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن البقر ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين مم.
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Na'am, Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana mana waɗannan dangin dabbobi na ni'ima shine rago da cinkiya akuya da tauri abin nan sa da saniya raƙumi da raƙuma to waɗannan su ne dangin dabbobi na ni'ima in kin ji an ce bahimatul an'am to abin da ake nufi da su kenan wato dabbobin ni'ima waɗannan an halatta muku su shine yake cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halitta muku dangin dabbobi na ni'ima sai ce illa ma yutla alaikum sai dai abinda za a zo a ainihin wato karanta muku abinda za a zo a karanta muku din kuma shine can faɗin Allah da yake cewa hurrimat alaikum a an haramta muku حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله Mhm.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ya isa haka ala ramma to waɗannan su ne ma yi tula alaikum wanda za mu zo mu karanta su nan gaba kaɗan a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta amma in ba waɗannan kalolin dabbobi ba da za mu zo mu ji tafsirin su duk wata dabba ta ni'ima an halatta muku in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ghaira muhillis saidi ba kuna masu halatta wa kanku farauta ba wa antum hurum alhalin kuna cikin harami na aikin hajji ko umra malamai suka ce lafazin alhurum jam'i ne na almuhrimu wato ba kuna masu halatta wa kanku yin farauta ba a halin kun riga kun sanya ihramin aikin hajji ko umra wannan sai nuna kenan an halin an haramta wa mutum yin farauta a lokacin da ya sanya wa kansa ko kuma ya ɗauki ainihin wato miƙaci daga miƙaci ya ɗauki niyya daga miƙaci kamar misali mu da muke ɗauka daga zulhulaifa to daga lokacin da kai wanka ka sanya ihrami kai nafila raka'a biyu kace labbaik allahumma umratan dinnan ko labbaik allahumma umratan ila alhajj ko dai wani a makamancin haka to daga nan gurin an haramta maka duk wata menene farauta shine lafazin wa antum hurum ai jam'i ne na al-muhrim wasu malamai suka ce ma'anar wa antum hurum ai wa antum jam'i ne na al-haram sai ya zama wa antum halata kaunikum dakhiluna fil harami wato an haramta muku yin farauta a lokacin da kuka shigo da'irar harami a ƙarƙashin wannan bambancin fasarar guda biyu sai ya zamto mutumin da ya ainihin wato shigo cikin haramin makka ko yana da ihrami na aikin hajji ko umra ko ba shi da shi to haramun ne ya yi menene ya yi farauta me dalili saboda wannan guri an haramta yin kisa ko tsige bishiya ko karye bishiya ko wani abu makamancin haka a cikinsa saboda alfarma da Allah maɗaukakin sarki ba wa harami na makka karkashin wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga gurin ya zama amincacce saboda haka an haramta maka yaƙi an haramta maka kisa an haramta maka karya bishiya ko sare bishiya haka an haramta maka yin farauta a lokacin da ka shiga cikin da'irar harami waccan kuma fassara ta almuhrimu sai ya zama shi kuma daga lokacin da ka sa ihrami za ka tafi aikin hajji ko umra to ko da baka shigo cikin da'irar harami na makka ba to sanya wannan ihramin ya hana ka yin menene yin farauta an gane ma'anar bakuncin fasarar ku shine wa abin nan gaira muhilli saidi wa antum hur wato ba kuna masu halatta wa kanku ainihin wato farauta ba alhalin kuna cikin ainihin wato harami ko ihrami sai ce inna allaha ya hukumu ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta ainihin wato abin da ya nufi sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tahillu sha'a la tuhillu sha'airallahi kar ku halatta wa kanku keta alfarmar Allah keta wani abu daga cikin sha'airul islam kar ku halatta wa kanku to sai malamai suka ce idan an dan fara wannan da ayar da ta wuce cewa ghaira muhilli saidi wa antum hurum to sai zamanto kar ku halattawa kanku keta alfarmar daya daga cikin manasikul hajji ma'ana kada ku yadda ku je aikin hajji ba ku kwanan muzdalifa ba idan kuka yi haka kun keta daya daga cikin sha'airullah kada ka je aikin hajji ko umra baka ainihin wato yi safa da marwa ba idan kai haka ka ainihin wato keta alfarman Allah shi yasa ma Allah karara a cikin suratul baqara yake cewa inna safa wal marwata inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الله مدوك في سركيتي إن الصفا للي إتصفا والمروة دمروة من شعائر الله سنة دقتهم من يمن يم على مؤمن addinin Allah suna daga cikin alamomin girmama Allah da girmama alfarmar addinin Allah faman hajjal baita aw itamara wanda duk ya je ziyartar ɗakin Allah ko ya je yin umra fala junaha alaihi an yatawafu bihi ma babu laifi a kansa dan ya ainihin wato yi dawafi tsakanin su an gane magana da kyau ko saboda haka wannan sai ya zama kamar ana cewa kar ku halattawa kanku keta alfarmar Allah ta hanyar keta ɗaya daga cikin manasikul hajj abubuwan da ake yi a aikin hajji ko dai safa ko marwa ko kuma dawafi ko kuma ainihin wato kwanan muzdalifa ko kwanan mina ko kuma ainihin wato tsayuwar arfa kar ku ainihin wato keta wa kanku ko halatta wa kanku keta ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma ya zamanto duk wani abin da ya shafi addinin Allah duka domin Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allah ce zalika haka lamarin yake wa man yu'azzim sha'air Allah wanda duk ya girmama wata alama ta addinin Allah wata alama ta Allah fa innaha min taqwal qulub hakan yana daga cikin alamar tsoron Allah ya zamto duk wani abin da yake da alaka da addini to karki yadda ki wasa da shi karki wasa da hijabi domin hijabi sha'ira ce min sha'airillah yana daga cikin alamomin girmama addinin Allah karki wasa da fitar tsaraici domin lullube jiki da kaucewa dukkanin abin da ya zama sako dangane da jikinki lalle alama ce daga cikin alamomin Allah duk wani abu na addini da Allah madaukakin sarki ya kafa ya shar'anta to kar a wulakanta kar a gaya masa bakar magana kar kuma a keta alfarmarsa kar a saba wa Allah ta hanyar aikata wannan abun to wannan idan mutum yayi to lalle lalle ya kiyaye alfarmar Allah kuma ya girmama ta ya kuma ainihin wato girmama addinin Allah ya mutunta shi haka duk wacce take ta ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa to ka take ta alfarmar Allah subhanahu wata'ala shine wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub masallaci nan ɗakin Allah ne kar ku zo ku yi ta hayaniya a ciki domin yana daga cikin sha'air Allah Qur'ani girmama shi yana daga cikin girmama sha'air Allah duk wani abin da ya shafi addinin Allah to mutunta shi mutunta Allah ne da addininsa haka kuma wulakanta shi ko gaya masa bakar magana ko an ta wata kalma da za ta iya bayuwa zuwa ga cin mutuncin wannan abin to tozarta addinin Allah ne subhanahu wata'ala shine ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub yana daga cikin alamun tsoron Allah mutum ya ainihin wato girma wata alama ta ainihin wato tsoron Allah shine ce la tahya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tahillu sha'air Allah kar ku halattawa kanku keta ɗaya daga cikin alamomi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala walal shaharar harama haka kuma kada ku halattawa kanku keta alfarmar ɗaya daga cikin watanni masu alfarma an gane magana da ku kada ku halattawa kanku keta alfarmar ɗaya daga cikin watanni masu alfarma menene wannan a ma'ana guda biyu zai ɗauka ko dai zama ma'ana kar ku dinga yaƙar kafirai a cikin watanni masu alfarma saboda Allah ya haramta haka ko kuma aikata ayyukan saƙo masu girma a cikin watanni masu alfarma shine wala shaharar harama kar ku halattawa kanku keta watanni masu ainihin wato alfarma akan yaƙi سبحانه وتعالى يسألونك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله يا إسأل رمى الله مدوك كن سيكيتي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه suna tambayar ka dangane da watanni masu alfarma halaccin yin yaƙi a cikinsa Allah ce ƙul ce ne musu ƙitalun fihi kabirun yin yaƙi a cikinsa babban laifi ne waɗannan watanni watanni ne guda hudu guda uku a jere guda ɗaya kuma daban waɗanda suke a jere shine al-muharram da zulqa'ada da menene zulhijja ko al-muharram zulqa'ada haka ne ko zulhijja sai kuma rajab a gefe waɗannan su ne watanni masu alfarma guda uku a jere sai kuma menene yawwa zulqa'ada zulhijja da almuharram ko su ne a jere sai kuma ainihin wato rajab wanda yake a gefe to waɗannan watanni jama'a yin yaƙi a cikin su haramun don haka aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada amsa yas'alunaka an shahr al-harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir sai Allah ya ce wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wa ikhraju ahlihi minhu wa masjid al-harami ko wal masjid al-harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah to amma tara mutane akan kasu ba addinin Allah da kuma menene hana mutane yin ibada a cikin masallacin harami da kuma fitar da mutane daga cikinsa to wannan kuma ya fi girman bala'i sama da haramta yakin a ciki ma'anar wannan shine idan aka nema a hana ku yin addinin ku ko aka nema a fitar da ku a cikin gidajenku da masallacinku ko aka hana ku yin bauta a cikin ka'aba to ko da a cikin watanni ne masu alfarma to kar ku yarda da wannan kuma yi da martani yasa Allah da ya tayi sai ya ce ash-shahrul haram bi shahril haram ash-shahrul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum Allah madaukakin sarki yace ash-shahrul haram bi shahril harami wal hurumatu qisas wata mai alfarma da wata mai alfarma ana kisasin alfarmarsu ma'ana idan suka taba ku a cikin wata mai alfarma to kuma ku taba su amma in ba su taba ku ba to haramun ne ku kai musu hari a cikin wata mai alfarma dan za su iya ribatar cewa an hana ku yin yaki a cikin wata mai alfarma to ce bari su kai muku hari to idan har haka ta faru to kar ku basu wannan shi a shaharul haram bil haram bi shaharul haram wal hurmat qisas sai Allah ya ce faman itada alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda di ya nemi yin ta'addanci akan ku ta hanyar kai muku farmaki a cikin wata mai alfarma to kuma ku kai masa hari a cikin wata mai alfarma ta hanyar kai masa hari ku rama abin da suka yi muku amma in ba su taba ku ba to Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hana saboda haka ya ku ɗan uwana masu girma ya ku mata iyayenmu waɗannan watanni guda hudu akwai buƙatar ku san su su ne dulqa'ada zulhijja almuharram ko zulqa'ada zulhijja almuharram yau sai rajab waɗannan su ne guda uku abin da ya sa muke wannan magana za ka ga yarinya mana ta haddace sunayen yan abin nan yan wasan hausa ta san wance kaza kaza ta san wance kaza kaza amma wallahi bata san sunayen watannin Allah masu alfarma ba bata san sunayen watannin Allah masu alfarma ba da haka za ta iya aikata komai a cikin wannan watanni saboda bata san su duk wani abu na nanaye ta iya su duk wani abu na shegantaka ta haddace duk wani shirye-shirye na shegantaka arewa 24 kallon fina-finan batsa da series na ainihin wato abin nan ta baka labarin duk wani fim da aka fara mai series za ta iya bayarwa amma wallahi ba ta san sunan ɗaya daga cikin watannin Allah masu alfarma ba ballantana ta kiyaye mutuncin wannan watan wanda kamar yadda muka faɗa daga cikin fasarorin da suka yi cewa wala shaharar harama kada ku halatta wa kanku keta alfarmar watanni masu alfarma hatta saban Allah da aikata zunubi idan waɗannan watanni suka kama ana ƙoƙarin kiyaye kai ne daga aikata su ana ƙoƙarin kiyaye kai daga aikata su to baki san su ba baka san su ba ba mu san su ba ba su san su ba ta ya za a yi mu ɗauki izina daga ainihin wato kare kanmu daga afkawa cikin ayyukan haramun a cikin wannan watanni saboda ba a san su ba saboda haka wannan shine nasiha da muke yi wa kanmu da kuma duk wanda suke sauraron mu cewa cewa da Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tahillu sha'airallahi ko wala shahral harama kar ku halatta wa kanku keta alfarmar Allah keta wata alama ta addini kar kuma ku halatta wa kanku keta wani daga cikin watanni na alfarma to shine kar ku aikata sa'o a cikinsa sa ku ja baya daga sabawa Allah kamar yadda yanzu a cikin watan Ramadan ake so mutum ya ainihin wato kaucewa sabo da ayyukan banza kamar yadda hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza kana yawmu sawmi ahadukum idan aka ce yau ranar azumin ɗayan ku fala yarfas wala yafsuk kada ya farfasa shine batsa maganganun banza kallakallan banza abubuwan banza da hayaniya kada ya yi haka wala yafsuku annabi ya fito da maganar karara ya ce kar ya aikata fasikanci kar ki zina kar ki je gurin hirar banza kar ki tafi bikin banza kar ki aikata aikin sabo kar ki saba da mijinki kar mijinki sa kike yi kar ya hana ki ki hannuwa kada ki saba wa Allah wala yafsu duk wani nau'i na fasikanci duk wani nau'i na khurujun an ta'atillah kar ki dake aikata shi kar ki dake aikata shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa idza shatamahu aw qatal ko fa in shatamahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni sa'i idan wani yazo ya nemi zai muqatala ma'ana fada ya nemi rikici da ke ko tazo ta nemi rikici da ke ko tazo ta daddanna miki zagi da nufin tana so ku yi rikici ko hayaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul inni sa'i mutum ya budu baki ya ce a'a ni ba abokin rigimar ka bane ni azumi nake malamai suka ce a cikin wannan kalma akwai martani da ake mayarwa shi wannan wanda yake neman ka da faɗa din ai shi ma musulmi ne yana azumi amma yanzu kana faɗa masa cewa me azumi kai azumi kake ba ka faɗa ma'ana shi kenan yanzu kamar ba azumi yake ba yazo yana neman faɗa da kai ma'ana mai da martani ne mai kaushi cikin wannan kalma to kamar yadda aka hana saba wa Allah cikin wannan wata mai alfarma da yin abubuwa da suke na asha to haka kuma aka hana yin saban Allah a cikin waɗannan watanni masu alfarma na ainihin wato abin nan amma su waɗannan watanni keɓantattu ne na musamman ne hanin da aka yi sama da ainihin wato hanin da aka yi a cikin watan Ramadan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana insha Allah ta'ala da yau ne ranar farko gobe in Allah da za mu dora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله